على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha tara ga watan Rajab hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar tara ga watan ɗaya 2026 kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu zafil iman wallafar ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 a jerin giyar darussan littafin sannan muna bangare na uku inda yake tattaunawa akan ilaju zafil iman magani game da raunin imani me wa imanin mutum ya kamu da wani ciwo ko ta lalura to yaya za a yi warki kenan ya za a yi rabu da wannan mummunar matsala wadda za ta iya kawo mutum cikas imani kamar yadda yake sananne shine mafi girman abin da bawa zai mallaka a ce ya mori rayuwa kuma shine mafi girman abin da mutum zai rasa a ce ya yi asara rayuwa shi yasa kafirai za su mallaki duniya da ababe na ci gaba amma kuma ba su da amfani fakadimna ila ma'amilu min amal fajalnahu haba'an mansura haka za a watsar da su a shekar da su saboda ba su zo da sinadarin ba ba su zo da asalin abin da ake so a zo da shi ba to kaga tun da haka ne lallai ya dace fahariyun ayyatani bihil muslim wa ayyatani bihil muslim ya dace musulmi ya baiwa imanin shi kula ya kiwace shi ya kiyaye shi ya tabbatar da lafiyar shi da kuma ingancin shi da ma haɓakar shi za mu tashi maganin raunin imani na goma sha biyu a daidai shafi na saba'in da uku yana cewa min al'umuri allati tujaddidul imana yana daga al'amuran da suke sabunta imani su sa imani ya zama an mashi sabis to shine munajatul lahi ganawa da Allah mutum ya riki wannan tafarki na ganawa da Allah wal musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijin shi da kuma sauran hanyoyi da fagage na ganawa da shi wal inkisaru baina yadayhi azza wa jal da takwarkwashewa a gaban shi madaukakin sarki da alin da alinkisar da alistikana yana fasara su da ma'anar takwarkwashewa shine mutum ya zama shi ba kowa bane ya sallama wa Allah cikin al'amuran shi wala rubbana zilatin yadhiqu bi halfata zar'a wa 'inda Allah min hal makharaj dhaqat falamma tahkamat khalaqatuha furijat wa kuntu azunnaha la tafrij yace so da dama nikan shiga matsalar da ni a lissafi na na dan adam ba zan iya fita a wannan matsalar ba amma mafitan na nan a wurin Allah ya ce wahala na kai man makura har ma sai masifa ta gama kewaye ni furijat kawai sai ga an yaye ma kuntu abun nuha kai har na fara zaton matsalar nan ba za ta yayi ba saboda na fara harauto yanzu waye ma waye ma waye ma amma wa inda Allah min hal makharaju akwai mafitar a wurin Allah to haka ai Allah Allah yana so ka takwarkwashe a gaban shi shine ka kaskantar da kai ka sallama ka miƙa wuya ka yadda zai iya ya faɗa mana wurare da dama shi mai iya aikata komai ne ya faɗa mana cewa shi baya tsoron kowa wala ya khafu uqbaha ko fa'alu lima yuri ya faɗa mana cewa shi mai iko ne akan dukkan komai to kaga in ka hana hararo haka sai ga to babu abin da zai gagare shi ba abin da zai gagare shi to ana so mutum ya riki wannan hanya a matsayin hanya ta warkar da raunin imani yace wa kullama kana al'abdu akthara dillatan wa khuduwan kana ila Allah aqraba duk lokacin da bawa ya zama akthara dilla mafi mafi yawan mai yawaita kaskantar da kai mana duk sadda bawa ya yawaita kaskantar da kai wannan kalmar ana ce akwai azzallatu musallata ce akwai azzillatu akwai kuma azzulla kamar yadda muna da azzallu akwai azzillu akwai azzullu da zal banda azzil na inuwa banda kuma azzil ko azzal na zayo da zayun da zalun da wa'un duk suna da irin wannan kalmar kuma kowane akwai ma'anar da yake dauka balarabe ya ce azallu yana nufin wulakanci ko gaskanci azillu kuma shine saukin hali waqfid lahuma janaha dhulli shi ma ko da dal shi ma yana zuwa da ma'anar saukin hali ko kaskantar da kai aka zillatun ma ko azzallatu azzillatu azzullatu musallat ne bi ikhtilafil ma'ana to duk lokacin da bawa ya kasance mai yawan kaskantar da kai wa khudu'an da miƙa wuya ga Allah kana ila Allah aqraba to yafi kusa da Allah sai zama jira Allah kawai jira yake yi addu'a ya karba mai yujibul mustarra idza da'a saboda ya kaskantar da kai zuwa gare shi ya koma zuwa gare shi ولهذا saboda haka ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsada min cin Allah tabbata a gare shi yake cewa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin abinda bawa zai kasance tare da ubangijin shi shine lokacin da ya sujada dan adam yana hannun Allah ne kodiyar shi kuma yana karkashin kulawar shi ne ri'ayatu shi ri'ayar shi shi yake kula da sa'ido ga bayi amma bawa dangane da shi ta bangaren shi yaushe fi kusa da Allah lokacin da ya sujada kenan lokacin da mutum ya sujada yana kusa da Allah duk bukatun shi ya fada duk damuwar shi ya gabatar duk burace-buracen shi ya kaddamar da su sannan bai ce fa akfiru du'a to ya ku bayi ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a ku yawaita yin addu'a idan kun yi sujada yasa za ga an ruwaito addu'o'i da yawa da aka jiwo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana yi lokacin da ya kafa goshin shi a ƙasa yana sujada in ka karanta mujabud da'awa za ga yadda magabata suke tsoron su cutar da wani su ga ya tafi sujada da kai wa mutum laifi kaga ya zai tafi zai fada sujada in kwai ka kwace mashi sai ka saki kwa kwan zai fashe sai ka dago shi sai ka je ka nemo kuɗi ka saya ka biya shi ya fi maka sauki dan idan dai ka bari ya kai goshi kasa to an gama to kaga yanzu zaka iya cewa eh to lalle sujadan nan akwai sirri to amma kuma akwai wani sirrin da yake mawara as-sujudi shine kaskantar da kai da suke da shi amma ka da aka ba za ka ji wani sahabi ya fito ya cika baki ya ce Allah nasu bane ba sa yi ba sa yi amma za ga wani kawai sai ga kudaden da ganin tsoho kan yana da hankali wai mu kadai ne muke faɗi Allah ya ci shine kuwa ya hada da yan comment section kasa akwai iya bada ansa wani dama yunwa yake ji to al'akan ka zai koshi eh kaga ce ka duba comment to ka shirya za a ga fara za ka ga baka za a ga halal za ka ga haram wani yake ce to to to ka ce ku ke faɗi Allah ya ci kuma ka tsaya kana ta roƙon wani gajiyayi wai yayi kaza in ba haka ba za ku faɗa wa Allah don ku ke faɗi Allah ya ci wannan gajiyayi ne ka tafi sama kawai ka tafi sama kawai ta yi maka sainin a presidency kuma sai ka tsaya kana bin karamar hukuma wai na je sun ce in dawo to amma fa suka ban haushi zan fasa kwai ba ka da kwanne ko su ba su da kwanda za ka fasa to kaga magabata za ga ba sa wannan cika bakin amma abin da suke da shi dai yadda da cewa in suka yi sujada suna tare da Allah to bari su yi su nemi biyan bukata a daidai wannan lokacin wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin shi to sai zai ta'alike ce lianna halat sujudi domin lokacin sujada fiha zillatun wa khudu a ciki akwai kaskantar da kai wa khuduun akwai kaskantar da kai shi ma khudu illa ya kawai zilla ka ji cewa kai ba kowa bane Allah madaukin sarki shine wani khudu ko da kai wani ne to karka fito da cewa kai wani ne kalamanka da aikinka zai nuna kayan kudu ga Allah laysat fi baqiyatil hayati wal awda'i yanayin da mutum kan samu kanshi a sallah ya sha bamban da cikin sauran alhayati kamannu da yanayi wal awda'i da yanayi da mutum kan tsinci kanshi a sallah mutum ya yi sujada kamannu da yanayin shi ya sha bamban da in yi ruku kaga in ka kalla sallar zaga kuma eh abinda ya faɗa hakan yake ka iya cewa to kuma in ka kalla ko su surori fa idan kana tsaye kana karatu na fatiha da sura kila a bayyana kila a boye inda za ka yi wata addara sa mana addu'a a gaban wanda zai iya jin ne kake ruku haka in kai sujada man kai sujada haka in kai ruku amma idan kai sujada kamar kai kadai ne sai gabatar ka kaddamar da dukkanin bukatunka yace fa lamma alzaqa al'abdu jabhatahu fil ardi lokacin da bawa ya kafa goshin shi akan kasa wa hiya ala shay'in fihi wannan gabar ta goshi ita ce mafi girman abin da yake da shi ba abin da ya kai fuska a fuska kuma babu abin da ya kai goshi sara aqraba ma yakunu min rabbi ya zama mafi kusancin abin da zai iya zama ta tare da ubangijin shi to mutum ko ya zama ya samu wannan damar to kaga bai kamata yi sakaci ba yana da bukatu yana da damuwa yana da budace-budace addinin shi na da irinsu kasar shi na da irinsu al'amura da yawa yaji yana da bukatun irinsu sai mutum ya gabatar da bukatun shi ya kula ibn al-qayyim al-allama ibn qayyim da jawziya yana cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya mashi rahama fi kalamin jamilin a wata magana mai kyau bi lisanin zillati walinki sari litta'ibi bayna yadayillah da harshe na kaskantar da kai da ta kwarkwashewa litta'ibi baina yadayhi ga wanda ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji shi me yake cewa falillahi ma ahla qawlul qa'il fi hadhihi alhal falillahi yace ina rantsewa da Allah ma ahla qawlul qa'il babu abinda ya kai dadin maganar mai magana mana duk wanda yayi sujada to ba magana mafi daɗi irin wannan magana fi hadhihi hal a irin wannan hali mene mutum ya kamata ya ce mutum ya ce as'aluka bi'izzika wa zilli ila rahmati wa zilli illa rahmati illa rahimtani yace as'aluka ya Allah ina roƙonka ya Allah ina roƙonka bi'izzika da buwayanka nan ce al-aziz shine wanda zai iya ballawa ko ba a gaba ba shine al-aziz yasa Allah ke siffanta kanshi da al-aziz kuma shi yasa ya hana mutum shi ya siffanta da siffa ta izza ko idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil mun ce mai kai Allah ko sai sai bare ni za ka ce in ji tsoron Allah shi yasa za a ce wa Abu Jahal ko wani kafiri a ran lahira duk innaka antal azizul karim kaɗanɗana ya kai ma aziz ne kai ma karim ne kaɗanɗana kuma shi ba aziz ba ne kuma shi ba karim ba ne to ka ce ina roƙonka bi izzika da buwayarka wa zulli da kaskanci na mana da kaskanta ta da kasancewar ni ba komai bane illa rahimtani ina roƙon da kai min rahama wannan an hada abu biyu ne kayi ikirari da cewa ba kamar Allah sannan kayi ikirari da cewa kai dan banza ko ba haka ake ban ana gaban manya kai ɗin banza ma ka nuna kai ba komai ba ne yawwa to irin shi ne kai ba wanda ya kai shi to kuma kai ba kowa ba ne kai ba kowa ba ne wani kafir ya ce lokacin da ya fara ganin musulmi na sallah sai ga hadda manya wai haddasa sarakuna shugabanni ya gani sun yi sujada hadda mr president to wai wa yake musujada a kasar wa ya fi shi ba dai ba shi bane number one citizen sai wawa Allah na nan shi ne ya fi kowa shi ya fi kowa to mu ya ce da a ce mutum zai wannan addu'ar to da Allah ya mashi rahamar ya ce as'aluka ina roƙonka bi kowacika da ƙarfinka ya Allah wa za a fi da kuma raunina ina ikirari da cewa da ka fi kowa ƙarfi wannan kuma ita ce mazhaba ko aqidar ahlus sunna sabanin aqidar asha'ira da mu'tazila su suna dukan ba za ka iya siffanta Allah da karfi ba da kamar ka nakasa shi ne amma kuma a wurare da yawa ya siffanta kanshi da karfi inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin matin mai karfi kuma ya siffanta kanshi da al-qawi to ya kayya to sai kai ikirari ina roƙonka ina mai ikirari da ƙarfinka wa za'aji da kuma raunina ni ba kowa bane ya Allah rarrauna ne ba abin da zan iya yi sanan wa biginaka ina roƙonka ina mai ikirari da wadatarka anni wa biginaka anni wa fakari ilaika da wadatuwarka game da ni da kuma bukatuwa zuwa gare ka wannan ma ikirari ne mai kyau ce ya Allah ina ikirari da cewa baka bukatar komai a wajena ya Allah ina ikirari ni kuma ina da bukata a gare ka ni ba zan iya wadatuwa da kai ba amma kai wadatacce ne game da ni yace hadihi nasiyatil kadhibal khati'a baina yadayka to ya Allah ga mafarfada ta nan ga gaban goshi na nan ai goshin mutum na kan kasa ko to Allah ga gaban goshi na nan alkaze ba mai ƙaryan nan a faɗa ta ƙi alkhati'a mai ganganci alkhata'u ko alkhati'u mai ganganci la ya'kuluhu illa alkhati'un almuta'ammiduna kenan masu yin abu da gangan to Allah gane nan nazo da gashin gaban goshi na din nan mai ƙarya mai aikata sako da gangan baina yadaika gashi na ta farkwashe a gabanka abiduka siwaya kasir bayinka waɗanda ba ni ba ya Allah suna da yawa na yadda muna da yawa masu roƙonka la malja'a babu mafaka wala manja minka ba matsira daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka yanzu in kai wa DPO laifi maganinka da shi kawai ka bar jiha kawai ka gama da shi kenan ko ko ka bar kasar ma sai dai riga ganin ka a internet to amma idan ka saba wa Allah morewarka da shi ka ruga wajen shi sai na ga ba za ka yi ma DPO laifi ba kuma ka kwana a headquarter ina ai shi in ka saba mashi kar ku hadu shi kuma Allah in ka saba mashi kokari ku hadu aga wannan bambanci ne sosai to shi Allah la malja wa la manja minhu illa ilai ba mafaka ba matsira daga Allah sai dai a koma wajen shi kenan wanda ya tsira a wurin Allah shine wanda ya fake a wurin shi laifi kai mashi saba mashi kai ka fusata shi amma sai ka tare a wajen shi sai ya yafe maka amma ka ce to bari ka gudun mashi to sai tambaye ka ina za ka gudun mashi da kanka za ka ce babu wurin da za a guje mashi ya ce as'aluka mas'alatal masakini ya Allah ina roƙonka irin roƙon nan na talakawa an talaka fi iya roƙo ko? ya fi iya roƙo ya yi ta yi ya ta maimaitawa ko ma talaka nunanne nunanne ya fi roƙo tunda za ga talaka zai iya fita masallaci ya je gun honorable to da na honorable ta fi nuna yake gani to da shi yanzu nan zai ce ga wannan ko wannan kuma na nan gaba ne sai a dawo a ɗora da wannan to ya Allah ina roƙonka irin roƙon talakawa wa abtahilu ilaika ina kaskantar da kai a gare ka ibtihalal khadi'iz zalili irin kaskantar da kan mai kaskantar da kai mai nuna kaskantuwa wanda shi ba kowa bane wa adauka ya Allah ina roƙonka ina bara wajenka du'a al-kha'ifid dariri irin roƙon nan na mai cike da tsoro ad-dariri wanda yayi haɗu da matsala ad-darir yana zuwa da ma'anar wanda bai gani yana zuwa da ma'anar wanda ya kamu da lalura ko cuta to shi ake nufi ana ya Allah kaga wanda ya shiga damuwa ya fi dagewa yanzu misali da za a zuwa cewa da tonan da Allah in mun gama sallah kowa da ya addu'a in an shiga jirgi Allah ya sa a sauka lafiya wani mu zai iya manta bai ba amma wanda suke cikin jirgin an sanar a jirgi injinan jirgi sun tsaya shi wannan ba sai ka tuna mashi ba to irin addu'ar da zai Allah ya sauka lafiya irin ta ya kamata kai tun kafin ka tashi kaga shi zai wuya fa ya kuskure Allah ya ce Allahumma rzuqni ma ko kaga dai an saki lafiya kai ko Allahumma afini ma zai wuya ya kuskure ya Allah ka sauke mu lafiya ya Allah sauka lafiya haka sai ta jujjuya da abirin to shi saboda a tsorace yake a tsorace yake to irin wannan addu'a to Allah irin ta muke maka su'alu man khaza'at laka rakabatu irin addu'an nan ta wanda ya kaskantar da wuyan shi gare ka wa ragama laka anfahu ya turmuza hancin shi a turbaya saboda ikirarin cewa saboda nuna cewa shi ba kowa bane wa fazat laka aynahu idanuwan shi kuma suka fararar da hawaye Allah na san kana roƙon shi kai kuka yace wa zalika wa zalla laka qalbu kuma zuciyar shi ta kaskanta gare ka to Allah irin roƙon wannan nake maka to ya gama addu'ar yace wannan addu'a kayi ta asujada lokacin da ka kadaitu da Allah zai wuya ba za a biya maka bukata ba me kake so fada sal tuta kawai ka roƙa a baka ka roƙa a baka kuma inda ka rike wannan ba kuma wani wuri da za a zo a baka da za a ci da bugudun ɗinka ba za a ba wani ci da bugudun ba wani ci da bugudun kama sai ga ila sai mutum ya shafa'a ba zai irin wannan ba yanzu ka rike wannan da azumi duk su jana kai akalla ga kafa da in ma tarawihi ba baka damar kai ba akwai tahajjudi da ake tsawai sujada to kai ma da dare ba za ka yi sallah ba ka sallah ka nacewa Allah ka roƙe shi ka girmama shi ka kambama shi ka yi ikirari da gazawarka ka ga in ba a baka abubuwan da kake so ba yadda Allah ne ya faɗa an bayyu jibul mutarra idza da'a kaida tana nan wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahumma Allah Allah yana nan jira yake a roke shi ya bayar to shine yake cewa fa inda ma ya'til abdu bi mithli hadhihi al-kalimat lokacin da bawa ya zo da irin waɗannan kalmomin munajiyar rabbahu yana mai ganawa da ubangijin shi fa innal imana yataza'afu fi qalbihi az'afan mudha'afa to imani zai nunnunku a zuciyar shi nunkin ba nunkin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ko wattaqullaha la'allakum tuflihun a cikin suratu al-imran to imanin shi zai nunnunku zai zama ya kaskan ya samu biyan bukata na abinda duniya za ta rika mamakin menene sirrin menene sirrin ko da yaushe za ka iya wannan addu'a karka ce to ai kai bukatar taka gobe da safe ne gobe da safe a wurin Allah yalwataccen lokaci ne ne ya biya maka bukata ai ni damuwa ta ta yanzu yanzu ce roƙa Allah shike da lokaci yudabbiru al'amra zai iya juya al'amarin sai ka samu sassauci sai ka samu sauki wa kadhalika ibharul ibtikari ila Allah haka bayyanar da bukatuwa zuwa ga Allah Allah abinda da daga cikin abinda Allah baya so baya so ka rika nuna kai kai mawadaci ne to me kake da shi baka da komai dan abinda kake da shi wannan abu ne wanda da nakan da na waninka in hada bai kai digon allura ba a wurin in an ka tsoma a teku in kwanta da arzikin Allah tunda haka ne menene na mutum ya alfahari shi yasa ya hana yake cewa to haka bayyanar da bukatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki mimma yuqawwil imana shi ma wannan yana da cikin abin da yake karfafa imani wallahu subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ga akhbarana ya ba mu labari mai fakare na da bukatuwar mu ilaihi zuwa gare shi wa hajatina lahu da bukatuwar mu don shi ko zuwa gare shi muna da bukatuwa zuwa ga Allah kwarai da gaske ta kowace irin fuska to balantana kuma a yadda duniyar take a yanzu Allah shine gatan wanda ya san ciwon kanshi muna maganar ko karfi ko karfin tattalin arziki ko wata adilar gwamnati ko wasu masu zaka yi tato ai mu a Najeriya ba mu da irin wannan sama kuma gwargwadon rike Allah kuma gwargwadon yadda za a sami cin nasarar amma addini ma kirti a shekarun baya ba ci nasara ba ana mashi yanzu ba za su ci nasara ba an yaƙi musulmai an cutar da su an fitar da su daga garuruwansu bai hana addinin ya yaɗu ba in an yi irin wannan yanzu ba zai kuma hana addinin ya yaɗu ba wannan abu ya kamata kullum mutum ya hararo faƙalu subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah dukkanin kuma bukata ne zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadaci abun godewa antumul fuqara kalmar faqaru ya amfani da annafsu tabki ala dunya ko وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها وإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها wannan shine talaucin gidan da zaka zauna dan iya da inda kake zaune ne kawai dan iya inda kake zaune ne kawai sadaka kamar yadda za ga dan maraya ko ko riga goma gare ka ɗaya za ka sa kuma za ga ma akwai masu ɗaruruwa ɗaruruwa mutana na yi magana wani mai zuwa rabon gado ya aka kira shi wani shi kan sai da kan shi ya buga ɗunkakkun kaya wanda ba a fara sawa ba sun kai wajen set ɗari biyu da hamsin wanda ko ɗaya ba a sa ba shadda-shadda mai tsada set-set na kowane za iya ɗinka riga da wando sun haura kala ɗari huluna sun haura kala ɗari sattin takalma sun kusa kala ɗari da hamsin kuma ba na dubu goma ba na dubu ashirin talatin arba'in hamsin dubu ɗari dubu ɗari uku dubu ɗari uku dubu ɗari biyar na mutum ɗaya a nan kuma gida iyayen shi na kwana ba su ba yana can bariki yana gayi kaga dubbe hana Allah bai ce wai ku dan bari ya gama sa kayan nan to kai a dan gaggauta sa su ba wanda Allah zai ma haka ba wanda Allah zai ma haka kowaye hakimu ne mahakumu ne maliku ne mamluku kowa ba za a yi mashi haka ba ɗaya dai ita ce filo ɗaya kake bukata in ma kana bukatar na biyu da na uku ba dai kai za ka dora ba in kuma har kana bukatar filo biyu don dora kanka wannan asibiti ya kamata kai haka ba lafiya kanka sai filo biyu wannan sai emergency ya kamata a faɗa a farfesan kawuna prof ga wani kan shi na bukatar filo biyu to mutum ya yadda da cewa yana da bukatuwa zuwa ga Allah kaga karuna ruduwa yayi da wadatar shi ya nuna cewa shi bai sarar da zai wani abu na talauci zai iya shafar shi ba don gaskiya an riga an tara to aiko Allah ya nuna mashi baka isa ba kai din mawa haka wannan ashabul jannati ko sahibul jannati wanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul kahfi shi ma me yayi shi ma cika baki yayi dan uwan shi na ta kokarin ya haska mashi ya nuna mashi wane a kiyaye fa a bi a hankali amma ina wannan mutumin kawai malam sai ya koma yana cika baki wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ya zo irin ya fito daga ya sauko daga doki kawai ya shigo gonar shi zalimun li nafsihi Allah ne yake cewa zalimun li nafsihi sakaran bai san mun kusa gamawa da shi ba yana mai zaluntar kawun kai shi kala ma agunnu an tabi da hadihi abada da an da anna in suka zo a siyakin zanna tabbatarwa suke ma agunnu ina da tabbas gonan nan har abada ba za ta kare ba maganar ni in zama talaka har abada to amma kuma ai ya manta shi kuma zai dawo ba kenan ba nan ba da bare ina amfanin badibare ma a gunnu an tabi da hadihi abada shi ne ɗan goyi ɗan an karar da shi kayi wauta ya ce wa ma a gunnu sa'ata ƙa'ima alƙiyama ba za ta tsaye ba ba wani tashi alƙiyama talakawa ne da baƙin ciki in suka ji ba su da kokobo ya ce akwai ƙiyama don su koma mana mu masu abin to shine sai ɗan waiwayo kan shi ya ce wala in rujittu ila rabbi to tunda kuna cewa da ita a kaddara ma da ita in muka tashi a gaban Allah a lahira kamar kun kamar duniya kamar lahira eh ba haka maro kake yi ba in sai galaji kamar salil duniya kamar salil lakire idan yi cewa amin ko ana fatar haka kikkiawan duniya kikkiawan lahira kama kowa ne to shi dai wannan yake cewa la irruditu ila rabbi la'ajidanna khayran minha munqalaba ce wallahi ko lahira aka koma sai ma na fi nan arziki kawai ku ta cewa wane ne wane ne yu ina qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru yana abokin nashi mumini ya waigo yake ce mashi akafarta billadhi ya khalaqaka min turab yanzu wani kafirce ma Allah zaka yi wanda ya halicce ka daga turbaya thumma min nutfa sannan ya mai da kai gudan mani digon mani thumma sawwaka rajula sannan ya mayar da kai daidaitaccen mutum lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada ni dai ina nan tare da Allah to amma wannan mutumi ai ko sai da Allah ya share gonan nan tashi kaf sai gashi kawai ya ya ya zo yana jujjuya tafuka an an lalata gonar an mayar da ita kawai ta zama tarihi wa uhita bi samarihi Allah ya turo kawai masifa ta kewaye gonar aka kewaye gonar aka kewaye gonar fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha sai gashi yana tafi yana sallallami la ilaha subhanallah an karar da gonar tab zaka ba a cika baki ba a cika baki za ga wani zai zo kudaki duk muna da misalai fa duk muna da misalai a ta wajen wani dan siyasa yana ba a rijiyo ba ne an haɗu ne haka yana yana nanatawa yake cewa saddaye suke gwamnati bai taɓa tsammanin dubu ɗari za ta burge shi ba ko da ba komai ba ce don an zo shara an tsinci dubu ɗari ba komai mai sharan ya rike bai taɓa saboda yadda ga suna garadala da yadda suke juya kuɗi kawai sai kuma ya ga abin ashe Allah nan dai Allah ne ashe shi ɗin ne ne sai gashin ya kace da a samu dubu goma da shi ake zuwa dubu goma ba to haka duniyar take da haka kan mutum ya ji cewa ai ai shi ba dama ne sun riga sun tsallake a kullun ka ji cewa kana da bukata ga Allah kullun ka ji cewa kana da bukata ga Allah yasa misali yanzu ka ka dauko buhun wake ila ka ka ka ka sai buhun wake ko ka sai tiyar wake biyar ko goma ka dan dora sai wata kwaya da ita faɗo malam yi fakin din mashin dauko ta kar ka bar ta ga ci haba mai tiya biyar mai zai da kwaya daya wannan kwaya dayar zaka neme ta wata na sai ka ji ana da Allah makota ba mai kwayar wake kunama ce ta harbiwa na ake so a lika a wurin kwayar wake tana azabtar da kai wannan da kai daukowa su da aka karka damu duka ka dauko ta duka ka dauko ta wanda yake yanzu za ga ana da wannan tarbiyyar kwarai da gaske zai ya ga ana ta take hatsi sai dai in gayu ne ne ban san kimar shi ba amma magidanta a gaskiya sun san kimar hatsi sosai Allah ce wallahu huwal ganiyyu Allah shine mawadaci mai wadatarwa alhamidu abin da wanda ya cancanci godiya to wannan hanya ce ta ta goma sha biyu da mutum zai iya magance raunin imani kenan kullun ka rika jin cewa Allah shine zai iya maka komai Allah shine zai iya wadata ka kuma kullun ka rika jin cewa kai ba komai bane kai ba komai bane kaskantar da kai kuma za ga cikin hikima ta Allah a ayyukan ibada da ya dora mana don ya taimake mu bisa wanzar da wannan aƙidar ya ba mu ababe da yawa da suke nuna kai ba kowa ba ne in ka zo sujada in ka je fada za ka ga ana ta gaishe da sarki na ka kira sallah shi ma sai ga ya sujada ana so a nuna maka shi ɗin ma ba kowa ba ne idan aka je aikin hajji ka je musdalifa nan ne za ka gane wato Allah Allah ne ya riga ya gama da kowa musdalifa ba a yadda a yi tanti ba dokar zaman musdalifa ba a tanti kuma kuma mutum ya zo da kaya daga arfa kuma ba a yadda ka shiga rumfa ba shi yasa fili ne iya idanka ba rumfa ko daya haka zaka hango wani sanata in ka san shi haka zaka hango gwamna zaka galiban ma ba a saba ba dan zanin da aka daura an mai tulluwa bakwai dan kare ya farfare eh bai tambayo hajiya ba tunda kaga nan ina rigar shi ma za ga yanzu ta faɗi wani na dan gyara mashi malam maluko an dan sa wani fin an makale can ba wanda zai makale maka wala ka zaka hango kuma haka za a kwana a wurin tun daga baro arfa daga faduwa rana muzalifa za a wuto in ma za a bi ka'idar addini ba wanda zai bar wurin sai an yi asuba kuma sai rana ta hudo sai ta dago daga nan ne sai a gangara kuma sun ma a filo min haifu a fadan nan sai kuma a gangara sai a ji a yi ba kowa daga shi sai ihrami sai sai mayafi bargu abin nan rida farare haka za ga mutu ya sa wani a zo mai inda gila babba ne yara sun zo mai da dan filo da waye ko yar wata yar tabar ma ya kwanta amma dai a waje a kira sallah mutum ya zo ya asuba daga nan ya jira rana ta hudo bayan ya yi addu'a sannan ya wuce kaga Allah ya kama mutane a wurin to sa ma sa tufafin ma kawai nuna maka kai ba kowa bane ta nuna maka kai ba kowa bane to haka kuma in ka dawo a rayuwa ma ta yau da kullum duk wani da ka gani a duniya yana jin yunwa kar ma wani ya maka barazana kar ma wani ya maka barazana kuma duk wanda gani yana zuwa bayi kar ma wani ya maka barazana naka ne irin naku na talaka bai shiga amma wani da shi a babban falo da shi a karamin falo da shi a bedroom saboda an ba abun muhimmanci wuri uku aka yi to gaga an gaba da mutum inda kai kai kanka za ka je bayi ne na ai ba za ka bayi ba da abin da ka ci kawai sai a ce to yanzu jikin kawai ya rika recycling in ya ware mai amfani ya dauko mara amfani ya mayar da shi ya recycling ya dawo da shi mai amfani kai sati baka ci abinci ba to kaga Allah ya riga nuna mutum shi fan mutum ba kowa bane to kar mutum ya nuna shi wani ne na goma sha uku kasrul amali gadar taburi kullum wannan kalmar malamai ke amfani da ita ba a cewa tarkul amal sun ce rashin buri mutuwa ne kafin mutuwa tsawaita buri to kuma halaka ne bayan mutuwa gadarta buri to shi ake so kai amma da mana dai kana da yan burace buracen ka da target ɗinka amma ce to wane yanzu shekarar ka 20 me yan burace burace ga ce oh mu ahlus sunna ne duk abin da Allah ya ba mu alhamdulillah ahlus zimma dai ai dole zama kana dan naka tsare tsare me burin ka me shirye shiryen ka me yan manufofin ka da sauransu to ba laifi dukka samar da su ba dan adam zai mutu bai cika burin shi ba zai mutu bai cika burin shi ba amma dai ya zama da burin kai daya biyu uku kana kan wasu ajali yazo shikenan ka dai iya naka to abinda shari'a take so shine a rika kasrul amal burin ka yi shi daidai wa daida wanda ya dace da kai kuma mai amfani ko mai cike da manufofi da zaka ci gaje su ko bayar da suwarka to irin wayannan burace burace su ne masu kyau amma ka sa dogon buri a to shari'a ba ta yadda da wannan ba tulul amal kenan to daga cikin abin da yake warkar da zuciya shine gadar ta buri ba dai kana da dan wani gida ba akwai dan daki kakan kwana in ana sanyi maka maganin sanyi in ana sanyi in ana zafi kana dan wani mafeci ka dan yi fifitar ka kana da yar sana'a da kake samun abinci to to to anta wa malikud dunya ai sawa'u shi ma wancan mai bi ka da shi su din ne ce to ai abincin shi ya fi daɗi ai ba daɗi ake kallo ba na taɓa ganin wannan dr adamu ahmad bunkau ina ga an san shi ko wani mai islamic chemist wani kan ba fulatan ne haka yana bayar da magunguna yana tattaunawa akan wai mai ke sa ake yawan lalurori da cututtuka ya ce ya babban matsalar mu muna cin abinda harshen mu ke so ne ba abinda jikin mu ke bukata ba shi kuma abinci aslan abinda jikinka ke so ake so ka ci kaga harshe karka biye mashi mayaudari ne na ƙarshe kashe ka zai yi ku mutu shi bai da asara ya huta ma ya ritaya in zaka ci abincin mai jikinka ke so mai jikinka ke so yanzu taushen shuwaka jiki na so ko amma harshe bai so ɗaci miyan nan ce mara daɗi amma an ka tambaye jiki ne ce baka ah kai a sha shi kawo shi kai magani kaza da magani kaza ba na to shi karka damu da cewa abincin da kake cin ba daɗi ba dai halal ba ne daɗin abinci na farko ya zama halal rashin daɗin abinci na farko haram to kasrul amali wa hada muhimmun jiddan wannan muhimmi ne kwarai da gaske fi tajdidil imani wajen sabunta imanin bawa wa min yake cewa ya kula ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim yana cewa Allah ya mashi rahama wa min a'zami ma fiha mafi mafi ha ko ya kamata ya zama mafi hadhihi al-aya kenan wannan hadin duk da zai iya bada ma'ana wa min a'zami ma fiha sai dai lamirin ha zai dawo kan kasrul amali kasrul amal kuma muzakkar ne wancan din zai bada fa'ida yana daga mafi girman abin da ke cikin wannan aya a fara'aita in mata'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wayan Allah yake cewa a fara'aita yanzu su waɗannan mutanen ba su gani ba ne ko wai ba su ji a jikinsu ba ne mun sha maimaitawa kalmar ru'uya in ta zo a Qur'ani irin wannan ra'ayita din a ce ra'ayara idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to idan ru'uya ta zo tana daukar ma'anoni ne guda biyu ko kuma ta hada duka biyu ko ta fa'idantar da ru'uya basariya gani ne na ido shine a fara'aita in matta'anahum sinin ya rasulullah baka ga baka gani bane ko me kai zatan da ka gani lokacin da muka jiyar da su dadi na wasu shekaru a ce a ce mun jiyar da su dadi sun more na tsawon lokaci na tsawon shekaru kuma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda muke alkawarta masu yazo kadin da rigimar take walau ishta alfan thumma alfayn ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri yace da a ce ishta alfa zaka rayu shekara dubu thumma alfayn ba'daha bayan dubun a kara maka dubu biyu to fala budda min yawmin tasiru ila alqabri sai samu ranar da zaka wuce kabari shi yasa mai hawaka ce kullum nu unsa wa insal salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmud to kaga inda rigimar take kenan me kake tsammani ko da mun jiyar da su dadi na tsawon shekaru na tsawon shekaru thumma ja'ahum ma kanu yu'adu sannan muka abinda su muka alƙawarta musu na mutuwa da ajali ya zo musu ma agana anhum ma kanu yumatta'un ma a gana anhu abin nan da muka jiyar da su daɗi da shi bai amfanar da su da komai ba wannan abun bai wadatar da su da komai ba ko bai amfanar da su da komai ba sai ta za a ga babban mutum ya zo zai rasu bayan da aka iya bayan da aka iya lokaci ne ila ga protocol ga kula da lafiya ga waye wasu abubuwan ma ni da kai nan duk ba mu san su ba yadda duniyar nan ta ci gaba da kimiyya za ka yi mamaki da wannan AI din da yake taimakawa da ya shiga har harkar lafiya har har harkar lafiya za ka ji an ce dai kana da kuɗi masu kauri to da lura kaza ma ana iya maganinta ana da shan zuciya na koda kwanda dai ana yi jinin ma ana kwashewa yanzu haka amerika sun yi wani bincike masu sikila wanda asalin inda ake halitta jinin producing din jinin wanda daga na ake kyankyaso shi mai shi shi shi shi mai kamar laujen da suke ce ma cell ko sickle cell din to shi ma din za a iya zuwa a canza shi amma sai ka biya su kuɗi da kauri za ga akwai yan kujerar kawai da kake zaune kila wanda suka shiga gidan manyan kasar nan duk sun gan su kujerar da yake zaune tana gwada hawan jinin shi da shiga shi kujerar tana ba da wani report wanda kayan tsalle-tsalle da kayan wasa da sauran waye da waye ga likitan nutrition ga likitan jini ga likitan zuciya ga likitan waye duk suna kula da kai abincin mutum zai ci sai an tabbatar da cewa eh hakan ne amma mala'ikan mutuwa kamar yadda mutanabi yake cewa shi mutuwan nan inda take ba shi mamaki tafiya take yi kowa ya yadda amma ba da kafa ba sai sa ba jin ta yace da hannu ta kama ran mutum take ta riƙe amma ba da hannu ba yace shi yasa shi ya sallama mata to ma agana anhum ma kanu yumatta'un abin nan da aka jiyar da su dadi da shi bai wadatar da su da komai ba suratu shu'ara aya 205 ka allam yalbasu illa sa'atan min nahar kaman basu zauna a duniya ba sai awa ɗaya na yini wanda ya shekara 100 shine yake ga wai kamar awa ɗaya yayi a awa ɗaya ya girma akai boko akai rayuwa akai kasuwanci akai aikin gwamnati ko aka yi aikin soja aka yi ritaya aka shiga siyasa aka rike mukamai aka gaji aka dawo aka karba gadon gida na sarauta aka yi cenuwa ɗaya biyu uku kuma a ran nan kawai sai ga mala'ikan mutuwa irin ka yi daɗe wai waɗannan mukamai ka rike ina duk manta ba su to aini awa ɗaya ma na yi aiki ce ka wuce awa ɗaya to biyu ba wani biyu shekara ɗari da wani abu kai an sa ka cikin manyan ƙasa fahadihi kullu duniya wannan fa ita ce haƙiƙanin duniya wannan ita ce duniya shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya mutu ya huta ko in ya mutu ya huta ba in ya mutu a huta ba shine yake cewa ya tulul insanul amal fala ya tulul insanul amal kada mutum ya tsawaita buri ya kule ya ce sa'aishu wa sa'aishu zan rayu kuma zan rayu a'a an dai raya kai alhamdulillah kuma yaranka sun taso ma ai amma maka komai wani ba da aka haife shi yake koma ba wani bayan sati ɗaya wani wata ɗaya wani shekara ɗaya in baka sani baka je ka tambayi mahaifiyarka tsararrakin ka mutum nawa aka haifa a garin nan lalle a tsararrakin ka wani ya mutu to ɓuya kai ko ta saddabar kake da ita ka ɓoye kawai Allah ne ya ga dama yace shi wancan ya koma wajen shi kai kuma ka ci gaba an gwada shi an gwada ka kila shi ya ma ci jarabawar kai ake jira yanzu kuma a gaya za ta gaya in ruzal ya fito kada ka ce ai mu za mu rayu mu ne na bara mu ne na bana in yadda za ga ana yi a jam'iyyun siyasa irin na Najeriya ko wai sai ya ga wai shugaban matasan jam'iyya dan shekara 70 ko 65 wai shugaban matasa za ga ya sa fesin cap ya karfata ko kyau bace mashi ba dole shi matashi ne ƙarya ne an ce ma akwai wata jiha da aka tashi wai wai woman leader aka nada namiji wai kwamishinan mata wai namiji na kwamishinan mata kai wannan kwa wannan kwa mata latai yawa ko da ke dan mace ne ko sai zai daga tambayin maman shi za a yi kai wahabi ga in ka ci zamaninka kawai ka bar wasu su zo ci irin wannan zamanin duk matakin rayuwarka akwai wani yanayi mai daɗi a matakin amma in kana waiwayen na baya ko kana burin na gaba za ka more inda kake ba yanzu ka ga rayuwar yarinta daɗin tsaya gare ta su wani laifi su wani fada su bacci har su makara a ga yara yayuwar yarinta kenan amma ba samun kuɗi kuma ba su san wurin da za a kalli abu mai kyau ba ita kuma tsiyar wannan matakin kenan in ka zo na ƙuruciya kuma akwai wayewa da buɗewar ido sai dai talauci galiban gayu talakawa ne shi ne zai faɗa maka inda aka fi ko ina iya soya kaza amma bai taɓa saye ba zau da browser to sai ya wuce kuma ya je gabar ga kudin kuma ya wuce wancan wurin eh jikin bai so ko yanayi likita ita takura ka banda kaza banda kaza banda kaza a yi ƙoƙari a koma miyar kuka kudinka da komai likita ya mai da kai kuka za a canza ba kimiyyar shuwaka shi kenan ba ka yawai ta shan zobo kar ya ji siga to zobo ba siga ya tsamin tsaya gare shi ga yi an takura ka to amma kuma za ka ga ku ne manya za ka ce a bari a bari aka ce kana so ka ga wani kuma a ce ka zo ka gaji a gani wata ni'ima ce a wurin to kowane mataki akwai ni'ima a wurin amma an gani ta sa'a ishu sa'a ishu kala ba'du salaf ɗaya daga cikin magabata yana cewa lirajulin salla na zuhura ga wani mutum da yayi mana sallar azhur faqala ar-rajul sai yace in sallaitu bikum az-zuhra lam usalli bikum al-asra in fa na sallaci azhur din nan da ku ba na tsarin zan sallaci la'asar faqala sai yace wa ka annaka tu'ammilu an ta'isha li salati al-asr wannan fa wai maganar da ya faɗa ce ta zama laifi yace jama'a in ne maku la'asar din ne maku azhur din nan ba ni zan maku la'asar ba a to wai in ba dogon buri ba wa yace ka hararo la'asar ma me ya hada ka da ita me ya hada ka da la'asar har kana ce musu to in la'asar ta ku nema wani bana nan ne ko waye waye saka sai ka kai din nan dogon burin sai ya gare ka to yanzu ya zai da yan siyasa mutanen mu 25 yan 26 kai garan 27 shirye-shirye sun yi nisa sun yi nisa kaso bukata ya ce na uzu billahi min tulil amal muna neman Allah ya tsare mu daga dogon buri akwai bukatar mu yawaita addu'a daga dogon buri idan mutum ya yi haka to sai ka ga alhamdulillah ya ya dace ya haɗu da Allah a yanayin da shi Allah na so ya haɗu da shi shi ma yana so ya haɗu da Allah ina sai mu dakata nan Allah kai mu sai mu tashi hanya abin nan magani na goma sha uku na goma sha hudu abinda yake da Allah ya bala da kusur da keken da shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh نعم